rayuwa kuma kafin mutuwa kowane ya riga zuwan sannan ya riga ta kuma to Allah ya dace da mu zama da haka kula da azumi da abin da ke gyara azumi har ma kara da wani abu na falala kamar kyauta kamar sadaka katin qur'ani yawan zikiri duka ayyuka cikin azumi a fi abin da ake yi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kowa ibada amma in ramadan ya zo sai ya kara ya ga kowa kyauta amma ramadan ya zo sai ya kara da ko da a cikin kwaje gidanka ne inda sarari sai a ƙara musu yarwata a yanzu abin da da ake yi eh inda za a kai kamar dubu uku ko hudu ko biyar sai a dan ƙara karan ya kusa an zo a haka saboda falalar ramadan din yawa saboda haka kula da wannan sosai kuma maganganu da suke bata azumi a dinga nisantar zuwa wani majalisi wanda a zauna a ta hururu a ta hururu ba a yi uku ko a yi ƙarya allah ya haramta ƙarya ko a tunaman wani Allah ya haram ko a gulmar wani duka Allah ya haram to lokacin da Allah ko wannan sura ana matsala ga kusa da kuma wanda wasu malamai sun tafi akan annabi ne wasu malamai sun tafi kuma akan hakimi ne wanda ne hikima an ci za a ba shi annabi da ya masa ya aka ba shi hikima بسم الله الرحمن الرحيم وانا سورة عن قرآن من مكة عبارة أربع من ألف لا ميم الله أعلم مرادي الله نتم يتني لوانا أربع براو يبقى أولا نعم آيات الكتاب آية القرآن الحكيم وبيني للحكمة ما هو من الحكمة والإجابة بمعنى من المراد لكن معناته منه huwa hudan shi Qur'ani shari'a ne wa rahmatun da jin kai da rahmi wa rahmatun da mutunina da masu kyauta an da mai malala mai izani al-izanu anta abu dallah ka annaka tarahu wallan ka kun tarahu in wayraka ka bauta mu Allah kamar kana ganin ta in ba ganin ta kana ganin ta Rubiya al'amma bin nabi, kira wata amma an kanta da nasaba ne hudan wa rahmatan ke halan min al-aya al-amin biya wa bi ma bi tilka wa to min ma na tsara alladhi ne yake mun abun yake mun salata sune waɗanda suke tsayarwa da sallah bayan lil mu'minina ana za su zuwa ya mu'minina masu tsaye da sallah su ake kira mu'minina wanda ba tambayar sallah sai ya kwatanta yadda ya ga dama ko yana tambaya bai aiki da abin da aka gaya masa shi ne yadda ya ga dama da wanda yake sallah ba a kan lokacinta ba ko dai ya gaggawa kan lokacin sallah ya yi bace bari mu yi mu huta ko ya jinkirta sai bayan sallah ta wuce tashi ko ko Allahu akbar ta Allahu wannan ba su ake nuni ba kuna zuwa da sallah da haƙoƙinka kuma a lokacin suna zakar suna ba da zakar ma'on bila ga jimunin junun su game da ranar lahira suna filanka cewa wannan kuma sun karawa ne wala ya karawa da marabi wannan suna bisa shirya daga wangijin a wani yakan wani wuri wani zo ne masu babban rabu a lahira domin na akwai daga mutane manyan jari lahawar hadisi mai zuwa hadisi da ya zance kama ake kamar jaridu hakan na kenan ko mujallu haka na wata kwakwalwa ai ma ya yi minhu amma ya ne abinda zai shagaltar da mutum mutum ya bar abin da ya dame shi akan abin da bai dame shi ba akwai mutane masu yin irin wannan liya rinda don ya fata jibata ya ta yi walan da koyo rille fatar an sabi lila ga barin hanyar allah da rikin islam ta farkin musulunci daga yin ilimin babu wani sani a kai wa ya take zuwa yana rukunta wato wa ya take zahabin nazbi adafan alayar rillu wa ya rasa yanzu wa ya take ru shi ko zama adafan alayar tari ko zuwa abin yi kirgiri wato kula ga wannan lamu azabin mujiyar suna da azabar wulakanta zuwa ihanatin wata kalan adawa mai wulakantar ba ba za su ala ya zana kan da musu ayyuka alkur'ani walla sai biya baya muka gure na girman kai Allah bai ma kamar bai ji ba da Allah fi uzunai da wakarar kamar a cikin kunnuwan da akwai nauyi wato tamaman wani kurmantaka kamar an sa kurmantaka a cikin kunnan da ba zai yadda ba babban shirhu kamar ta gade alimu ka sanar da shi bi azabin alimu wata azaba mai radari ka ga albitul ya canza ta albitul ya canza wa huwa nazar bin harfi shine wani kamurin a da haka a maka alama na annabi ana kira nazar bin harfi kana ya kasance ya ji yarata yana zuwa kasar yarata ya tajiru ya biya ya kasuwanci waye da ne gudu ba ka bar al'adimi ke da wani zaba na labarukan wato adamawa wai hadisi bi ha ahal makka ya zo na bai mutanen makka labari wai ya kuli sai dinga cewa ina muhammadan ni ga muhammadu ya hadisi kun hadisa adin wa samuda ina ba ku labarin adawa da samudawa wa ana hadisi kun hadisa faru da warum ni kuma ina ba ku labarin faru da rum shi nan idan suka ja haka nan sai mutane su dinga sauraron lantarka su bar sauraron alkurani a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce innal ladina amanu musulman da suka bare gaskiya wa amilu salihati suka aikata ayyukan nagarta lahum jannatu na'im suna da gidan aljannan nima khalidin za su dawo fiha a cikin ta wato an kaddar da wani mutum a ciki idan sun shiga ba za a fita ba dan aljanna in ya shiga za a yi kuwa a ce kuludu bila moto da wama ne nan ba mutuwa a ce kuma ku sani eh da ku matasa aka dawo da ku tsofin nan ai matasan nan haka za ku zana matasa ba ku ba aljanna har abada ba a fita kuma ba kaja wa dan alai hakan wannan alƙawarin Allah ne alƙawari na gaskiya aiwa da umar lawon dalika Allah ya musu wannan alkawalin ba haka ko hakan Allah ya tabbatar da wannan alkawali alkawali ya zama gaskiya dan azin ya lokaci ya ku dan azin ya shiga to ya shiga kin babu duba ba mutuwa abun bai karewa ko ba a fita la maqdu'atin wala munuwatin ba zai kare ba ba za hana ba Allah rahman Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana akan su yan aljanna wanda suka yi wa Allah ibada suka yi ihsani wato suka kyautata suka yi imani suka aiki mai kyau suna da gidajen aljanna ne ma za su dawo a cikin kaddar da wani a cikin duniya har abada Allah riga ya tabbatar da wannan kuma Allah muku wannan alƙawalin ya gaskata alƙawalin nan wa huwa al-aziz Allah shine mabwayi allazi la wato la ya galibuhu shay'un wanda wani abu ba zai rinjaye shi ba fa yamnahu bale ya hana shi min injazi wa'adi daga zartarwa da alƙawarinsa na rahama ga bayansa masu nagarta wa wa'idihi da alƙawarinsa na azaba ga wanda suka hangare alake mu bani alladhi wanda la ya dawo shi an bai aje wani abu illa fi mahallihi abu gidansa Allah bai taba kira wani abu ba a ce wannan da ana aka da yanzu kamar ka kalli mutum ka gani ka ce ina ma da a ce a cire kafarsa a kafa inda hannu yake a ciro hannu a da ko da ka kwanta ma za a ga mun kwanta daga ma bai zauna ba ma eh ko kuma a ce ina ma inda hanci ke a sa ido a gun a canza duk wani abin da Allah zaɓe ka inda aka zaɓi nan ya dace saboda iyawar Allah da kuma gwaninta yawa saboda shi Allah gwani ne ba wanda zai hana Allah ba da zartar da alkawarinsa kalakar lawa samawa da Allah halitta samai da gaira amadin babu guha wannan ya isa wa'azi sama ba ta da guha sannan ba wani ginin da aka kawo rufin saman aka tsora a kai kamar yadda muke wa ɗaki ba fila a tsakiya gefe da gefe babu fila babu gini ka rauna haga ta kuna ganinta ka yawo ka yawo kana neman ka ga fila wadda dama a tuba don tokar sama ba za a gani ba ka yawo ka yawo ga wata fila wata sama don ta yi rawani a haɗe biyo mata fila ka toka ita ta taimaka don karta rikito babu wannan saboda ƙarfin iko na Allah da iyawa sai babu wannan babu wal gabin lalle Allah ya jefa wa ƙasa rawa sai manyan duwatsu an ta mi da biku don kattarin kan motsi da ku ka ta ba ta motsi wa ba ta da min kul dabba Allah ya rarraba ya barbaza a bayan kasa kowane kalan halitta wa an zana ce mun saukar mina sama daga sama ma'an ruwa a ambatna muka tsirrafi ha a cikin ta ita kala min kula zaujin karima da kowane nau'i mai ban sha'awa ha za kalkun lafi to kafirai wannan fa shi ne halittar Allah ana kura kafiran maka da suka ce akwai dodo tare da Allah abota Allah abota wa dodo to Allah fa yayi sama babu wafa yayi kasa ya kabi da zuwa ba ta motsi ya yi ruwa daga sama ya zuba a kansa ya tarar da tsirrai mai ban sha'awa to a cikin dodanninku ku kuma ku zo ku nuna abin da dodon ya yi shi dai Allah ga abin da ya yi kaɗan daga ciki to dodo kuma a zo a nuna abin da ya hada kalkun lai wannan halitta Allah ne faru ne ku nuna min wana akbiru ne ku ba labari ya alamakar ya mutan makka ma za ka raƙan lalina min dunihi wani Allah kamar dodanninku shi ko mai ya halitta ina farko nuna mana hata har ma ayyartu muha bihi ta'ala kuke yi wa Allah tarayya da su to ku nuna abin da kuka yi ko guda dai ma kaga babu babu kai bal ba haka ba wani harfin ne intiqali daga wata magana koma wata daga wata bukata koma wata azalimuna kaga azalimai shi da lalin mubin suna cikin mata mabayanin mata tunda suke wa Allah tarayya da wani abin da bai yi komai ba na'am ka ja malamin ka ga ta fayi
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه na'am ومن كفر فإن الله غني حليم na'am وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله na'am إن الشرك لظلم عظيم na'am ووصي الإنسان بوالديه حملته أمه على على وعن na'am وفصاله في عامين na'am الشكر لي ولوالدي
na'am إلي المصير Mm.
وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما na'am وصاحبهما في الدنيا معروفا
na'am واتبع سبيل من أناب إليك
mm.
ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون na'am يا بني يا بني إن تقتلنا إن تقتلنا يا بني إنها إن تقتلنا ربة من كلب فتكون في فترة أو في الثمرات أو في العرجات بالأنفاس na'am إن الله لطيف خبير mm.
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف na'am وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم النفوس mm.
ولا تسامر خدك للناس na'am ولا تمش في الأرض خلقا
mm.
إن الله لا يحب كل مختال فخور na'am والذي في مجدك وله من طاعتك إن أنت المتواضع صوت الأمير ألم تر أن الله تذكركم ما في السماوات وما في الأرض وألقى عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا نعم أولو كان الشيطان يدعوكم إلى عذاب السعير
Allah subhanahu wa ta'ala wala kadabna luqman al-hikmata lalle mun baiwa luqman hikima min hal ilmu a cikin abin da aka bani akwai ilimi wadda ya rabu da sha'anin addini an ba shi ƙarfi a cikin addini wanda za wato bilkawali an ba shi dacewa cikin magana wa ya gama kasiratun masu ratu yana da hikimomi da yawa waɗanda aka ruwaito su ƙalam ce kawai bai nuna dawo shi lukman shi yake ba da fatawa mutane a duniya kafin allah ya ko annabi daudu annabi yawa da aka aiko annabi daudu sai ya baro annabi daudu wa adraka bi zatahu ya rinci aiko annabi dauda wa aka anhu ilma ya karbi sani a wurin daudu wa daga fata ya ya bar ba da fatawa ya ya koma ga kafin annabi daudu wannan shine ake kiranta wato luqman kenan wata na yake ga ɗansa shi da kuma ɗin yake gaya ransa za mu je nuna ma halin mutane za mu hau ɗan jakin nan nawa mu tafi ka saurari abin da mutane ke faɗa yake da mu tafi suka hau ɗan jakin duka da suna zuwa mutane aka wuce mutane sai aka ce ka sai ɗan ya saurara ya ji mutane da lalle wani da biyu ya nuna rashin tausayi mutum biyu akan jaki ɗaya ƙaramin jaki mutum biyu a jaki ɗaya ya yake waɗansa me kai ana faɗa a yi an ce ba mu yi daidai ba ya mu biyu akan yaki da gido tunda ba mu yi daidai ba sau kai sai hauli da sai sauke dan suna da biya da kuka je wajen wata suka ce wannan da diyo ya nuna tausayi ba ya zai hau da kifi daya ya bar yaro karami na da biya da kafa da ɗora yaron mana me gani kike faɗa ya faɗa masa gido ba duk da muke ni na hau bai ba sai ya sauke su kai ga hau sai dora dan da suka je gaba suka tada mutane sai suna cewa wannan da biyu ya ɗanyi wauta yaya za a yi kai babba a kana tafiya da ƙafa yaro na tafiya a kan dabba a yaro ba a jin gajiya yaro na gajiya ne wani yasa gomin gajiya ne dahi da biya wasan sa ai da babban ne zai hau to ai da su babban ya hau ko an ji bai daidai ba yi domin za ka zaki na wai dai mu sauka tare tunda mu hau mun an ji bai ba na hau ni da an ji bai ba yanzu ka hau kai da an ji bai ba to mu sauka sai duka zama kan jakin gaba da suna rike jakin da duka je wani waje mana daga cikin wannan bin wata me gon ko dai a ce da yanzu ya hau ko zuwa duka amma da gina tafi a banza ba wanda ya hau to kaga yadda mutane su ke su ba a mutu gwanin ta duk yadda kai ka gama iyayen ka sai wani ce da ba haka kai eh shi a tunanin ne da aka yi ba a yi daidai ba in da aka yi abu kai don Allah kar kai don makali da mutane maganar mutane kar ta sa kar ta hana zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya nemi mutane da ba da sadaka ana cikin kuncin rayuwa za a tafi yaƙi ana son wanda muke da abun sadaka su ba da sadaka ina nan har hada abun da aka samu na sadaka nan ka ga sai a samu waɗansu guduri su samu abun da za su rike sai a tafi yaƙi wani ya dawo ɗaya ya bo ɗan abun da Allah ba shi ɗan kaɗan shi kaɗai ne da shi ma ya yi dauriya shi kaɗai ne da shi ya ebo shi ka ya zuya gaban manzon Allah da ah ka ji wai wai dan tafi bi dauko bai Allah yanzu Allah da wadata sannan da kuma da ma manyan tajirai suke tumbara su kawo abu na na Allah da Annabi ka dai dan wannan ina ruwan Allah da dan wannan ku ne Allah zai da wannan juma'a haka dan sai ga wani kuma ya ebo wata raka kaya guda wanda Allah bai wadata ya zo ya zube ta a gaban Annabi ya Rasulullahi ga gudunmawana su ga eh kari mutane yan gwaninta ka ji yan gwaninta wai Allah da annabi ma sai an musu gwaninta ya ebo abu digira digira ya tafi so wanda ya kawo ka dan kati mai Allah zai da kana wannan ya kama ya ka ce ya nuna gwaninta to za a bar yin kaɗan a bar yin mai yawa kenan ko nan kuma ce an yi ruwa ko to haka mutane suke saboda haka in za mu yi abun mu yi don Allah kudu ka yi don Allah kudu ba ruwanka da makali na mutane yawa wannan kenan yake masa yana yau ɗan zama a biyu yake anil kublillah ka gode wa Allah ɗana wa wani yanku wanda ya gode wa Allah fa inna ma ya kuru linafsi ya gode a mawa kansa li'anna thawaba shukrihi lahu dan ladan godiyar da ladan nasa ne wa man kafara ni'mata wanda ko Allah ya bashi ni'ima kamar lafiya kamar kwanciyar hankali bai gode wa Allah ba wa inna la ganiyun ai ana dama wadda ta ce da baka godan ba ma ba abin da zame shi da ka godan kuma da ban ƙara Allah ba an kalbi ga barin halitta sami da abin godiya Mahmudu duk ya cikin ayyuka wa zukurka suna ya ƙali kuma al'ibin da ya kuma ne yake jawa ɗan da wa huwa ya ilu yana yawa ɗan wa'adi ita ya abu ne ya kai ɗana la tushrik billah karka yi wa Allah tarayya karka haɗa Allah da wani cikin bauta inna shirka billahi hada Allah da wani a cikin wata ya kai rana da girman azim wannan zalunci ne mai girma faraja ilai sai da mai dawo ya bi maganar mahaifinsa wa aslama ya musulunta Allah ya ce wa wasaina da insana bi walidayhi mun wa dan adam wasiya wato ma'ana umarni game da iyayensa muka ce yayi biyayya wa iyayensa hamalar umuhu fa wahanat wahanan ala wahan mahaifiyarsa ta ɗau cikinsa ta yi rauni rauni akan rauni akwai rauni na ɗaukan ciki akwai rauni kuma na haihuwa wa misalu yayansa shi amai cikin shekara biyu duka uwarsa na fama da shi ga ya aibu kusan shekara a ciki ana ridididi an rasa inda za a ajiye shi a huta ga ajiyar su kuma an shekara biyu bayan ya fito ana fama da shi jikinta yake sa wani yaron ma ya da ya an bashi kunu kora bai ce da sai ya makale dai nonon uwarsa ta wata uwarsa an yi kulli walwali da ka wannan abu da abbas ya ce aya shida tagwaye ne a ƙwar'ani tafke allah ba zai karbi ɗaya ba sai a haɗu da 'yar uwarta a nufi kurli walwali da ka ka gode wa allah ka kyauta wa iyayenka allah ba zai karbi ɗaya ba ɗaya ba ibadar mutumin da ba ruwansa da iyayensa allah ba zai karba ba balle ko mai kyauta wa iyayensa ba ruwansa da allah kenan arne ne kenan shi ma allah ba zai karba ba sai an haɗa biyu a yau allah bauta a kyautata ma wa iyaye a cikin salata wa tu zaka a yi sallah a yi zaka Allah bai karɓar sallah wanda bai da zaka bai karɓar zakar wanda bai da sallah adiwul laha wa adiwul rasula a yi da'a wa Allah a cikin bauta a yi da'a wa manzo Allah a cikin aika Allah ba zai karɓi aikin da babu annabi ba a ciki wannan suna hade a fitowar zawa iyayenka ilayil masiru makoma a wurin Allah akalla iyayen ka zama addu'a wurin ka to biyar a kullum kamar yadda kike maka lawar to biyar barin yawa iyaye addu'a suna raye kusan mutum ana kawo talauci eh maka ta tsaya ne ka zama aka da anini wani ja da aka idan iyayen ka sun ja jayayya da kai al'adu da bi malin da bi ilmun akan kamun tarayya da abin da ba ka da sani wato idan uwa uba suka ce za su raba mutum da Allah fala kuma ba za a yi musu biyayya ba ba a bin wani a saba Allah Allah bai taba izini a bi wani a saba Allah ba Hanatu bin Abi Sufyan ta gaya wa ɗanta tana ja wa ɗanta kulle ya rabu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bari ba kun waɗanda ta mai biyayya ne ai amma kai dai na daga cikin wanda suke na gaba gaba wajen yi wa iyaye biyayya uwar ta yi ta yi rabu da manzon Allah shi ba zai rabu da manzon Allah ba ta ce ku suna gaya mana kuma za ka rantse in dai bai bar annabi ba ba za ta ƙara cin wani abun da mutum yake ci ba ka ji gabun ki ba ba za ta sake san duk abin da ɗan adam ke sha ba ba za kuma ta sake zama a inuwa ba za ta fita rana a ranar ko ta tsaya a tsaye a tsayen ko ba ci ba shi har ta mutu haka saboda kowa ya tabbata ne ɗanta ne ya wulakanta ta ta mutu ya kashe ta a wulakance ɗan ya rushe da karta aikata ta ce zai da aikata yadda karta aikata ta ce zai da aikata kawai zai da aikata ta fita rana ba ci ba ta babu zama ila ta wahala ta wahala ta wahala ta wahala har ta zo ne ma ta wuri da kwana ta ji wuri har ta zo ne iya nan ya zo da wato in ta ga dama dai da shi in ta ga dama ka ta shi ba bai rabu da annabi ba to dai an ji yadda wanda suka zo da takobi aka soka a kana kwaranta aka banka dai bakin da ƙarfi aka ƙara bakin ta ɗura mata kunu ta farfaro sai yana ganin yake wallahi da za a ce uwar ta yi sa'a ta mallaki rai ɗari yanzu a rai ɗaya ake wannan abu ko yi tudu da ran ta ɗari ta wahal da kanta ta alamta da kanta ɗaya ya fita ya rage tasa'in da tara ta sake wa kanta azawa ɗaya suka take jiɗi duk za su fita bai bar annai muhammadu ba duk nan za su fita bai bar annai muhammadu ba sai dai karamar shahara ta musulunta ta ce ɗan da bai kan wata walakanci ta tabbata ta ɗan yi kira ba a rufe kawai alaƙa gaskiya ne sai sai ta musulunta amma rufin ya ce ya musulunta ba sai ya musulunta ba sai ya mahaifiyar da kuma shi ma mai biyayya ne ya ta masa ta kira shi ta fito dana amma ka dai masu godewa su sun za a ta in ta a haihuwa ni ina ci a maka ina cikin wanda kuke sa a haihuwa wanda suka haifi ɗan da yake kare musu hawaye ina cikin biyayya dai kam tutun nan ce kai yo a zai a iyalin ni kuma zan sa ma baki irin namu na manya in albarkace ka ka kula mu a cikin magana nake ga mu kar ka yadda ka haɗu Muhammadu na ji Muhammadu ya ɗaya yayin mutane duk suna zama mutanen sa na ce to bara na yi maza na gira na wadan na ja masa kunne kar Muhammadu ya ɗauke mutane ga ya riga imani eh ya ya riga ya imani ya min sai ce to yanzu kai ko me ka gina ku Muhammadu har kamar allolinmu har ka ima da mamurji yake na farko ya hana abota wa Allah barkatai wanda ba zuba kowa komi ba duk dodanin da kuke bada ba taɓa yin komai ba ba a fanda suka taɓa mutane ba su yi dare ba ba su yi ɗali ba ba su yi gumi ba ba su yi ba a fanda suka taɓa mutane sannan ya hana mu sata ya hana mu kiza ya hana mu zina ya hana kuma abin da da ransa saboda tsoron talauci ya hana wannan ta ce ita ya hana wannan ta ce to ita ma ta musulunta ta ce domin da ku biyu ne a wurin uwarku sai uwar ta ne za ta kunne ta ita mai magana ta bar wannan yar uwarta ta zo ta tona rami ta ce suna gani rami mai zurfi za ta kama uwar ta haka ta wurga ta a rami kuma sai ta sanna tunani ta kai bara dai inda a wannan sai uwar ta sanna tunani ta alala wannan ce mai rigan bana sai ta zaɓi wannan din sai ta kunna ɗaya ta ce ta jefa ƴar uwata a rami da ranta tana kuka ni ma ina kuka tana tura ƙasa a kanta har ta kunne ta ta halaka da haka sai ta tunda ya hana wannan to ita ma ta musulunta cikin ita musulunta ita aka fara kasewa a cikin al'umma annabi akan musulunci duk kashe su aka yi da mijinta saboda an ja haushin sun musulunta Allah ya kiyaye mu Allah ta uwa uba zai kira su ka saba Allah karka yadda to balle uban gidanka kuma ubangidanka a kasuwa ko ubangidanka a abin aiki ko da zu- bale da zunan malam malam gaba ya kira ka kana ba Allah ya zama malamin ƙarya kenan shi ne ma ya kamata a fi kaurin yi masa tawaye in dai malam zai kira a saba Allah shi ya fi kamata a yi maza a yi masa tawaye saboda ai dama yana kiran ka ne zuwa ga abota wa Allah kaɗai da Allah wannan kenan saboda haka ba za a bi wani ko ma waye ba Allah bai taɓa izini a bi wani a saba Allah ba kuma ya laye marji uku sannan ana ce waje na makomar ku take fa unar da ku na ba ku labari wato da saka muku ma kun abin da ka zamana ta amaru ne kuna aika dawa fa ujaju kun ne muku sakamako alai akan sa wannan shine Lukman ya ce ya bunai ya kai dana innaha in ya kasance mummunan ɗabi'a in da gudu kala habbatin in da ga misalin kwaya ɗaya min kardalin daga komayya wadda kun fi ta garin da zama kuma a cikin dutse aw bisa mawati ko a cikin samai aw bilale ko a cikin ƙasa ai mana fi a gaba makanin min zalika ko inda ma yafi wannan gurin ɓuya ka je ka ɓoye abu ko ka ɓoye ka yi ya tafi Allah Allah zai kawo ta ya yi hisabi a kai ɗan ɓuyan kai abin ka Allah zai kawo abin ya yi hisabi a kai inna Allah latifun Allah mai tausayi ne jigira jiha da fidda wannan kabirun masani bai makana inda kake ya bune ya ce ya kai dana a ƙimin sallah da katsai da sallah wa amuru bil ma'ruf kai umarni da alkhairi wannan an da munkar ka hana mummuna wanzu alama a sabaka ka yi haƙuri akan duk abin da ya same ka wajen umarni da alkhairi da duk abin da ya same ka wajen hani akan mummuna inda zalika da mazakura cikin wannan lalle da aka faɗan nan min azabil umur na daga manyan al'amura masu girma wala duk irka daga nan je dana a karka yi wa mutane ga tsire fa kana lankwasa hukuma tun da fuskan ka mutane da kabburan don girman kai karka ya ga dana wala duk bilal marahan karka da biya bayan kasa tafiya da takama inna la lillahi ala la yuhibbu baytu ma'ana zai azaba kullama kutalin duk mai takama wato fakurin kuma mai alfahari Allah bai son alfahari wa mutane bai son takama cikin tafiya wata rana wata mata daga bani isra'ila tana da biya ɗanta jinjiri ta zauna a daji tana ba shi nono sai ga wani mutum ya taho akan doki babban doki doki ya sha ado ya sha ɗamara yana tafiya ta kalli mutumin ta ga mutumin ya kai mutum ta ce ya Allah in ɗan nan na ya girma Allah ka sa zama irin wannan mutumin sai jariri mai san nono ya sake nono ya kalli wannan mutum ya ce ya Allah in na girma kurka sa in zama irin wannan mutumin in ji jariri ya ci gaba da san nonon uwarsa can sai ga wata mata an zo da ita ana duka ana ja ana duka ana barauniya karuwa mazinaciya ana duka uwar da ya Allah ɗan nan na ya girma karka za ya zama irin wannan mata yaron ya sake nonon uwarsa ya kalli matan shi Allah ka bayar da irin wannan mata ta yi uwar da ka samu da kai dana mutum ya zo ya wuce mutum irin wanda ake so ya kai na ce in ka girma Allah na ka zama irinsa ka ce kar Allah ya mai da kai irinsa yanzu ko ga wannan an ce karuwa an ce mazinaciya farauniya na ce kar Allah ya mai da kai irin da ka ce mayar ka irin da ya aka yi aka yi haka yace ai wanda mutum ne mai girman kayi yana jin wani abu a kansa saboda abin da Allah ya bashi Allah kuma zai azaba ga mai girman kai shi da ne kar Allah mai ne mutum mai girman kai ne girma wannan kuma laifin da ake dumanta ta yi zina ta yi zada to ba ta yi ba an mata kaji ana dukanta amma ta ja Allah ya isa Allah ko ya ranne da girman sa sai ya taimake ta shi da nake Allah mai da irin wannan wanda za a zalunce shi a lahira a biya shi yawon Allah zai alama ga muktalan bakon waka shirka tsakaita shi mace yake a cikin tafiyarka kar yanga ta shigo in yanga ta shigo sai ta kama da shigo kar sauri ya yawa sai rashin natsuwa kawai shigo karfi a tsakiya waga zub ka yi kasa min sautika daga muryarka ina an kana aswati lalle muryar da ta fi kowace murya muni da kyama a wurin Allah da sautul hamir shi ne sauti irin na jaki shi ya ce sai aka ce dan ma yake kuka alam tarau wai jama'a ba ku sani ba ne ya ku abokan da ce anna la tawar Allah takara lakum shi ya hore muku ma bi samawa ta abin da ke cikin samai mina tawzi na rana rana da ba hore ta ban daga dama sai take fitowa ba kawai shi kenan magana a gari da ta ci dai an an gama shi kenan in ko ba haka ba in ta fito da ki faduwa shi kenan ba dama dare ba ka zaka je gobe ba kuma daga nan wasu gobe ma babu kaga duk wani ajanda ya rushe saboda ba kan yau ba bale a kan gobe To amma sai Allah ya hore ta an ce bayan horewa ma ya sa wasu mala'iku akwai wani kogin raba mai sanyi kamar kankara a sama mala'iku na ɗiban ruwan wannan kogin rafa suna watsa wa rana sai kuma a sama a kan hudu a take ba sama duniya ba amma duk da ka gane ta dafa abu ta kasa ce ya dame wannan saboda tausayin Allah da za a daina jika ta zafin da sai kone duk abin da ta kansa gaba ɗaya sai mu ta lalata komai to ma wanda kai dan adam wanda kai duk abin da yake amfani da jaka gaji baya dole yi zai yi baya yau tunda ya yi abincin sa zai mu yanzu an kashe dabbobi an kashe tsirai ta hada zai rayu ne ba dabbobi ba tsoro ai shi ma ya dole shi ma ya zai zuwa shi ma ya yi to Allah ce hore rana a sama take tafiya da malakun da ke jika ta kasa zafi wal kamari shi ya hore wata kaga yadda wata yake ya bido dan karami ya dinga karuwa ya dinga karuwa kwana goma sha hudu zai yana karuwa ya kama ruwa ya ruwa goma sha hudu ko ya kwana ɗaya ko biyu ne dawo wannan jom da taurari idan da zuwa don ku amfana da su ba ma bilal haka abin da ke cikin kaza ma min al-kibari na ya ida ce Allah shi ya kuma hore wal anhari da koramu kamar fadamu haka wa dawabi da dabbobi wa albaga alaikum ni'ama Allah ya zuba muku ya cika muku ni'imomin da ya yalwata zahirata wanda ake gani a ido a sura ga suna ana gani wa ba na tan da abin da ba a gani a jikin mutum ma kansa yana da wasu imomi da ake gani na ka ganki kyakkyawa da kyan sura da makamantar yana da wasu abu kuma a boye na ma'arka na sani wanda kaga kaman a ce hankali da ala ana ganin hankali ne? ai ba a ganin hankali sai dai alamomi a gane wannan akwai hankali to wannan ba karamin baiwa Allah ya ba iya zare wannan hankali tun da ba a ganin sa ya dan cire shi shi ke nan mutum ya wargaje kuma ya ga ya zama ku cike kaga ya wargaje kuma Allah ke Allah ya mata wannan dukan yauda wa gairu hada wannan ta wa min nan da gore ga mutane wato mutan maka man yuzadu bila mai jayya cikin sha'anin Allah bi gairi ilimin ba da sani ba wala hudan ba wani shari'a min rasul daga wani manzo wala ya kitan ba wani littafin munirin mai haske an zara gulla wanda Allah ya saukar da shi bal a fi ta qalili shi dai yana gadara wai yana min iyayensa ne kurin wai da gidan aka ce mutu ittabi ma anzara Allah ku bi abin da Allah ya saukar qalu ke bar bala mu ba na tabi ma wajen na alai abana mu da mu abin da muka da mu iyayen mu akai na botan dodo qala ta'ala ta Allah ai tabi ulahu ya zabi abin da iyayen ke kai walau kana kiran ko da kiran yad'uhu ina kira iyayen nasu ila azabi su illa azabar wuta in su yi zuwa ga wata da rike nan ba na kar a haka ba a jin wani saba Allah ba a jin kowa cikin sa a Allah ya gabace mu Allah ya gabace iyayen mu Allah ya mana albarka ya gudu albarka Allah ya mu dukkan mu Allah ya zo da kasa mu lafiya ba mu wadata a kiyaye mu kiyaye mu kasan mu zai da kullu lillahi sallallahu ta'ala ya mu abun mun alkhairi da mu ta wurin fata da ta